أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جرى الناظم رحمه الله تعالى sannan malam mai sharhi ko kuma mai magatul muridi Allah ya dukan sa ya nuni ila ba'dhi ma ya ta'allaqu bi aqibi shaykh radiyallahu anhu mun magana wa fatin shaykh jami yana magana kan bayan shaykh jami ma'anar ƴaƴansa wa zuriyatihi at-tahira da zuriyarsa tsarkaka wa zikir shay'in da kuma ambaton wani abu min mahasilihim na daga kyawawansu az-zahiratu min hasil وكراماتهم الباهرة da yi magana akan karamomin masu rinjaye faƙala sai ce wata raka shayaku min al'auladi min ba'adihi li rahmatul ibadi najlaini man halaini lil wurradi kilahuma kal kawkabil waqadi kilahuma basaka kulla basiqin wa faqa bi tahqiqi kulla fa'idin تراهما كفر سيرحان للسبق في المضمر يجريان كلاهما ضمن طه المعرفة بربه له فيا لها سفاء ولهما ضمن خيرا جما ما خاب من أتاهما وعما وكل من أدرك من ذريتي يوطى مقاما ساميا كبغيتي ألا يد الرسول سيد العرب جذبا بلا شرط يرى ولا سبب ما لمبدال الكنوز خربلاء في كورة العالم بالنسبة له ومن ضمان أحمد المختار لهم جناهم بهذا الدار خادمهم تسبه البحار له وما فيها كذا الأشجار ويدخل الجنة من حيث انتقى لأجل خدمة بني ذا المنقطع وترك الشيوخ من الأولاد من بعده نجلين منحلين للوراد الشرجاني يا بركة أنف قدابيو wanda suke su ne magangara ga masu zuwa ya bar su rahmatan don rahama lil ibada ga bayi kilahu ma dukan wa'in ayyan nasa kal kawkabi kai ka ce tauraro ne al-waqad ne yawan haske kilahu ma dukkan su biyu wani ayyan nasa ba saka kulla ba sakin sun bibici dukan wani manzuci wa faqa lit tahqiqi kulla qa'idi sun bibici dukkan wani manzuci da sakan kantiwa karahuma kana ganin wayan hayanan shi guda biyu kafara sayr hanin kamar da wakai nan ne guda biyu da suke a fagen fama fagen fage na tsere ya jiryani fil madmari wanda suke gudu a filin filin wato tsere كلاهما دكان في عين شو دانو غرابي ضمن طه المعرفة بربه نزل لا من شنو سن الله ويا له صفة ما ما كن wannan sifa tasu ta wannan bamana da manzo Allah ya musu ولهما ضمن خيرا جما سوزين من الله يا لا من شمس على خير ديوا ما خاب من أتاهما وعما دون ليزورون في نفوسه بذي تبطاق يا الله wa kullum adraka min zurriyati duk wanda kuma ya riska daga cikin ƴaƴan shawdani yuqa maqaman sabiyan ka bugu yadi za a ba shi wani maqami madaukaki kamar irin abin da ya nema ala yadir rasul wannan ko an samu shi ne daga hannun manzo sayyidul arab shugaban larabawa jazba wannan jazba ce da aka da zuwa da gare shi zuwa gare shi bila sharɗin ba tare da wani sharɗi ba yura da ake gani wala sabab ba tare da wani dalili ba malin kayil kunuz khardala su mafatir kunuz waliyana da muka faɗa tan baya ba su da wani abu ko da daidai da ƙwayar da dagi ne shi kuratul alami a cikin wannan wato wato kewaye na alam bin nisbati la dangane da shi wannan mukami da aka ba su ومن ضمان أحمد المختار لهم يا لك اسم أبن لهم قال الله يمس الرمانة يا إنشور الجانب جناهم وداتس قال الله يا لا من سيمس وداتا بحاج الدار أتكم ونن قد بحثوبة لوشي خادمهم ليمس هدما تسبه البحار كوغنا من مستبيه وما فيها abin da ke cikin koguna shi baye da sauransu duk ne mustaqbil game game da kayan shi da hidima kadal ajdaru haka nan itatuwa duk ne wa mai hidima ga yan shi da jani wai da kullu jannata shi mai hidima ga yan shi da jani zai shiga aljanna min haifu in taqa ta inda ya zaba dan me da ajina khidmatu bani al muntaqa saboda wannan hidima da yayi wa ƴaƴan wannan zababbe yake taraka أي أقب وخلب يا بري أبن لي بري ونجلين تسمية نجل جيو والمراد هنا بالنجل النجل أنه الولد آه والمنحلين مزنغرة تسمية منحل وهو موضوع النهل عند أكي زنغرة وعشارها والري دقوشي والوراد جمع وارد مسوى زنغروا جمع نوارد وارد جمع وراد والكوكب النجم تورار وبسط قال وفاق وسما وجاوز يا يا تيتا يا daukaka dukan wani madaukaki shi daukin daukaka akan dukan wani madaukaki da dukan wani mafici da dukan wani wanda ya nisa sun ke da shi وفرسان الرحبان معروفان وهما ابن الله كان يرسل الفرسان وتدعك اللذان يتسابقا يتسابقان في أجل خير دسو لإمتياز الرحام dan wato ya zama an taro wato kara za a kafe wani itace ko wani kara a wani wuri a saki da wakai a ga wane ne zai zai saurin zuwa ya dauki wannan wato kara da aka faɗi ko ma ya taba ba alai su ta kan shi da abinda masu tsere suka yarjejeniya da shi a kafa wani abu a cikin a sa ku tsere ku je zuwa wurin wanda ya riga wanda ya dauki wannan abin da aka kaba shi an kowa ya fanta shi ya fara zuwa wal midmaru mahallu ijra'i khayli shi ne kenan inda doki ke gudu wa qaha min asma'i sallallahu alaihi wasallam da sunan manzala wal ma'rifatu wal ma'rifatu billahi sanan Allah da aka ce alam ke musani sanan Allah alti yanzuru sahibuwa wanda Allah in ya bashi ma'arifa ne wannan ma'arifa din yana gani yanzu ba yanzuru sahibuwa ila haqqi ببشر الإيمان أنا كلم قصيادة بصيرة الإيمان فيقولي عن إقامة الدليل أبون باسي بايا بقاتة سأل كما من دليل إذا إيماني زيغا أبو والبرهان آه والبرهان بعتقد من غير دليل إذا من حجة والجذب والمراد به هنا الاتباع والاستفاع ذاتي بذاتي شيء كتير جذبة أنا قال سيدنا رضي الله عنه شوف جانب على الاتباع ومن ذلك ذاتي هو جذب الله تعالى للعبد الله يجاوب إلى حضرة قدرته ذو حضرة أرشنسة بحكم الفضل والجود له كن شمفل لس لبيوسة والإناية دعيانا بلا تقدم سوي من العبد باترد باوا يا ايوان ابا كرم wannan fallalata ta Allah da baiwarsa da inaya ta yin so sai jawo ka zuwa gare shi wa mafatihul kunuz wa ruhusul afrad sun sun ga wannan afrad sun da maka wadatan baya الخارجون عن وقوم القدس والنبات تشوفوا كنت قدمي والجناع بالحصر ضد الفقر في شتلته ومعنى انتقى أي اختار يا ذاقاء والمراد أبن لا يجيك يجب من حيث شاءت إلا الله يسوس والمنتقى المختار العبدي يقول أبن ما لا يجب الله وأن يجب وخلف سيدنا رضي الله عنه بعد انتقاله إلى الدار الآخرة شرجاني بانيات لا تزوها غجلا لا يا بر والمنازل القدسية دوري ورعري والنسك مصرقي الفاخرنا الفاخري يا بر ولدين يا أبي جليلين مدوكا فيدين سواقبني كريمين مسجرما أحدهما أحدهما أينسو العارف بالله تعالى مثلا الله سيدي محمد الملقب بالكبير سيدي محمد الكبير شين استنشو الثاني والثاني نبيو سنوه سيدي محمد الملقب بالحبيب سيدي محمد الحبيب يعني شو الجنة محمد الكبير محمد الحبيب ذو الفضل الشهير مع أبو جنبر لا شعرية والجاه الخطير على البرنامج من جرمة خلفاه ثم حليفا ثم ما يفنس من بعده باين شو الجنة في الهداية عشرين دمتاني والإرشاد لشريه هو والنفع العميم لأنبالة دمتاني من جميع البلاد بضرورة كلاهما دكان سبيو مما هذا هو وثني المفاخر يضيع في سماء مجده daga daga abin da suka taro na daukakar alfahari yana yana haskaka yana haskaka a cikin saman girmansa da shugabancinsa karkau kabir zahir kamar sauraro wanda kan hasu karsama wanda ya daukaka fi irtifaihi ga hauhau salima darajin ma'ali ga abin da daukaka ta nade kulla mutasamin da rukat dukkan mai neman wani daukaka to sun haɗo dukkan wani wani wani mafatar lillin da awali ga darajoji wani suka madauka fakana sun zama ji ta sabi ma a cikin rigen gyatan su ne makamatin irfani ga matsayi ga makami na sanin allah ka misali farfai rihanin kamar da wakan nan ne na fagen fagen tsere kaifa yace me yasa ba za a faɗa haka ba faqad min lahu ma jaddu ma sai bil wujud shugaban sa mamuka kansu ya lamun ke musu kamal al ma'rifat sakkakken sanin Allah bil malik al ma'bud sani Allah Allah sarki wanda yake ambata kama wa bamin lahu ma al khair al azim kama inda manzo Allah ya lamun ke musu al khair babba wal madad al jasima da madadi wanda yake mai girma wa kullu ma adraka fi kalam min zuwa hadha al imam duk wanda ya kai matsayin balaga a ƴaƴan shautar jami yumnahu za a bashi min rabbil anami daga ubangijin talifi za a bashi asma martabat mafi ɗaukaka daraja wa asna maqamin za a bashi matsayi mafi ɗaukaka bil istifadati da koranyowa min al hadaratul mustafawiyyah daga hadarar manzon Allah min tariqi al ijtibahiyya daga hanyar zabi wal istifahiyyah da zabi min ghairi illatin ba tare da wata illa ba shine sababi wala sababi fi zalika cikin wannan bal bi mahdhil wahdi a tsantsan baiwa ne da kyauta daga ubangiji almaliki mamallaki wai fa'u za a kwarno ala kulli wahidin minhum ga dukkan shayin shawar jani min hadrat rabbil ibad daga halarar ubangiji ma takunu fa yudatu ruhusul afradi irin abinda kwaranya kwaranyan shugabannin afradu bin nisbati ilaihi da dangane da abinda aka ba su kan nisbatin khardalati kamar wato danganin wato kwayar gazaji ne lima yufaru ga abin da ake kwaranya musu ala fa'ilal awalin da suka dukkan talibai min al-imdad ne daga madadodi ul ma ban mana hudu jadduhum ya daga abin da kakansu manzo Allah ya lamunce musu sayyidul asar shugaban manzani al-gina at-tam wadata cikakkiya alladhi la yukhsha minhu ma'u al-faqr bi halin wanda ba za a ƙara tsoron talauci ba zala ya lamunce musu ba su ba talauci a duniya ومن كراماته ومن تكون كرامهم إيه شهود الجاني كان شهود الجاني ومزاياهم الغرار دا درجوزين كما سيوا أن من كان في خدمتهم سوى ليس ما تكيمة خدمة يكتب له ثواب تصبيح البحار ذا أرمو تامة لادم بتصبيح لدئ أبقوجي وما فيها دا من لك الشنكو جيني نحيكان نتكيو تكيفة والدواب تدبوبي وكذلك هكذا ثواب تسبيح الاحجار ذا باش لا دم ده دكان مسجداتوا تسبيح تسبيح الله dan kullun yusabbihu bihamdi walakin la la tafqahuna tasbihahu duk wani abu da Allah ya halitta yana Allah tasbih sai dai ba ku ne ba ku gane tasbihin da yake za a bashi ladan tasbihin da duk da shi wa yawm al-qiyamah kuma ka zarana al-qiyama yadkhulul jannata zai shiga aljanna min ayi babin sha'a da kowace kofa ya zo zalika fadlullahi yuti man yasha wannan faralan Allah ta dinki bare daga wanda ya so wallahu zul fadl azim Allah shi ne abucin faralan ne girma kuma zakaru nazim rahimahullah ta'ala bi hadhihi al-abyat abinda mala ya ambata a cikin wannan baitoci Allah ya dade shi min anna sayyidina radiyallahu anhu cewa shi da na khalafa najlayn al-karim karimain radiyallahu anhuma ya bar ya bi masu girma Allah ya dade su wa annahuma baraza cewa su ya annan guda biyu sun yi fito sun yi fito na fito fi mayajin kamala da a cikin fagage na kamala tabrizan mu ba fito fitowa zahiran a zahiri wa haza sun taro mali walidihi ma irin abin da mahaifin su yake da shi radiyallahu anhu min albarka ta daga albarka wal asrari da asirce asirce hazan wafira sun taro rabo cikakke wa annan walidahu ma mahaifin su radiyallahu anhu Allah ya jalle shi wa anhu ma ya jalle su akhbara ya ba da labari annan nabiya manzan Allah ba min lahum al-ma'rifat ya la mun musan Allah wa ba min lahum khairan kaseeran ya la mun musan khairi da yawa ba da an awsahu sallallahu alaihi wa sallam alaihi ma bayan manzan Allah ya shirya da wasiya da ƴaƴansa fa kulluhu ita duk wannan ba abu da kaji na faɗa in gina shari mimma balagana yana daga abin da muka samu labari min riwayat istiqati mun samu ne daga riwaya da amintattu suka faɗa min fadlahi ashabi sayyidina daga mafi fita daga cikin abokan shirku jana a wurin su duk muka ji wannan abu da mun faɗa wa haqqanahu kuma mun tabbata haka yake kama an haji minhum daga su amintattun shirku jana kama haqqaqu kazalika kama an da su ma sun tabbatar da wannan abu suka gaya mana mu kuma muka rubuta وكذلك رضي الله وكذلك عنه رضي الله عنه حكى من سامو وانا او ما دد شو رجان كم واما ما ذكره اما ابندا اعني الناجم رحمه الله تعالى من مريد المريد يبقى من فضائل ذريته دغ فللر تا ان شو رجاني ولم يبلغنا في ذلك شيء هل يمزو لوكشن دي وانا شري yace ba mu samu wani abu da ke nuna wannan ba shi ma na sabiru al'an da wanda zan iya kawo shi anan to wala shakka yace amma ba ku kwanto annan nazimin ne muratul muridi rahimahullah ta'ala Allah Allah ya kansa ma atadi abin da abin da kaga yazo da shi da yazo da shi za ka kana khabaruhu indahu har sai da labarin a wurin sa ya ban min al-marwi an shaykh radiyallahu anhu ya samu ruwaya ne daga wurin shi da Allah ya dar shi as-sabit tabbatacce as-sahih labarin da take tabi kifayat zauna ka ya wadatar التي لا تحتاج معها إلى تصحيح وأن أبن لباية بقات الجارة وأحد ما لا يجد إنا نيمن إنا ين إنا رقم القوري لمن وقف من الإخوان إذا دق وأن يجري لغتين ينقوى على شيء يجوى نعمه ثابت tabbatacce an shaida da shaidu jari shi haza a bayani akan wannan abu da yake shi malam shi bai gani ba wannan darajar da na shirk jani take to wanda ya ga wani abu daga wannan fa an yi haka ko ya rikar da shi biya da taqayid a wannan wuri a wannan a wannan rubutu da hada makani a wannan wuri ne a wanda ya gani to ya sa shi ana hada yace wa ga kuma da karwan nazumu kai matakar abin da mai murid murid ya faɗa لذرية الشيخ رضي الله عنه بعائشة والجاري بأن الله تعالى تعالى على حقهم ya riskar da su bihi da shehu tijjani radiyallahu anhu Allah ya dare shi fi ba'd maratib al-fadl a cikin sashin martabubun fadala ya riskar da ya'in shehu tijjani ga shehu tijjani wa in lam ya'malu bi amalihi koda dai ba su aiki irin aikin shehu tijjani ba wannan karamatun karama ce lahu ga shehu tijjani min Allah ta'ala da Allah ya masa wa hadha wannan kuwa mimma la niza'a ba jahayya fi jiwa fi jawazi shi sun cewa wannan halal ne Allah ya rikar da ƴaƴan shehu da jana da shehu da jana wa qad zakar al mufassirun malamai masu tafsiri sun faɗa fi qawlihi ta'ala fadan Allah ya ce wallazina amanu wanda suka ba da gaskiya da Allah wa tab'atuhum zurriyatuhum bi imani ƴaƴan suka bi su a cikin imani alhaqna bihim zurriyatihim za mu rikar musu da ƴaƴan su wa ma alatnahum min amalihim min shay ba za mu wato kawai wani abu daga ayyukan iyayen ba da ka bi iyayenka a hanyar su ko da baka aiki irin aikin su ba to Allah zai riskar da kai ga iyayenka a galgo amma idan baka aiki irin aikin babanka ba ko aikin iyayenka ba ko aikin shehunanka ba ko aikin malamanka ba to ka yanke nasabarka da mahaifinka ko kuma ka yanke nasabarka da shehunka ko ka yanke nasabarka da muqaddaminka ko ka yanke nasabarka da halimarka za ka yi aiki irin ka kwaikwayi irin aikin su ko da aikin naka bai kai irin nasu ba dan ba zai kai din ba to a riskar da kai da zarga wannan aya ce ta alqur'ani da barka anna anna zuriyatul mu'minina masu tabbiri suka ce kaga ƴaƴan mu'minai kibaran kanu manya ne a wasu garan ko ƙanana ne yulhaquna ana riskar da su bi aba'ihim da iyayensu bil maratib a martaba min gairi an yi ƙasa min maratibul aba ishar ba tare da an yi sauye wani abu daga darajojin iyayen ba wa fi hadal hadisi a cikin wannan zance wa fi hadal hadisi a cikin yazo a cikin wannan hadisi Allah manzo Allah ya ce inna Allah Allah ya rafa'u zurriyatal mu'min yana ɗaukaka darajar ƴaƴan mu'mini fi darajatihi ya kai su zuwa cikin darajarsa wa in kanu dunahu ko da ba su kai shi ba la litasarra bihim ainuhu dan idan mahaifin ya zama ya yi sanyi wato da ma'ana don ya ji daɗi inda ka bi shi to Allah zai iya ɗaukaka ka ya riskar da kai da shi don baban ko ba ko malamin ko khalifa din don ya ji daɗi wallahi wal musa'al kuma asharar nazim sannan malam ya nuna rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa ila ma ya khussu bani abihi ga abin da yake banci ƴaƴan mahaifansa wa khasatan qarabatuhu yace musamman dangin shi da jana wazir da ƴaƴansa fa qala sai ce fi alfi alfi mar'atin wa rajulin yashfa'u min bani abihi zal wali shi da jani zai yi ceto a cikin mutum dubu so dubu tsakanin mata da maza yashfa'u min bani abihi zal wali wato wannan waliyi shi ne shi da jani Allah zai ba shi ceton ya min bani abi ya wato daga ƴaƴan abin nan ƴaƴansa wa ma'ana hadal baiti da ma'ana wannan baiti wazihun bayyananne ne wa lam yablughni min kalam shi radallahu anhu fi shaw ita amma ban samu wani abu daga zancen shehu janiba wanda yayi akan wannan magana astahdiru wal ana da zan kawo shi nan wa huwa mimma la gharabata bi amma wannan abu da aka faɗa cewa zai ci wannan ceto ai wannan ba abu ne wanda yake da bakon abu ba wa khususan kuma musamman ma min amsal da idan radiyallahu anhu irin shi da da an da shi ko irin wannan za su ci za su ci ce su mutane irin wannan ai ba wani abu ne musamman ga irin shi da iz gayatuhu dan dai abin da dai ake nufi dai matuƙa suru shafa'atu minhu a samu ceto daga shi da ko kuma liman zikira ga wanda aka ambata da sababin karabar saboda shi dangin shi wata ne wa ma'lumun abu ne ko wanda yake sanan ne anna shafa'atul akhyar shaytan da zababbun mutane yake yi sabitatun fi shar'i ya tabbata ga a shari'a qala al-laqani ibman ibn shayma shaykh ibrahim al-laqani ya faɗa fi jawharatihi a cikin jawharatul kamali inda yake cewa jawharatul tauhid wa ghayruhu min murtada al-akhyari يشفع كما قد جاء بالاخبار كما جاء الشهيد yace wani manzon Allah yana magana kan shekan manzon Allah ne manzon Allah zai fito a ranar alkiyama sai ce kai wa gairuhu wani manzon Allah ma min murtabar akhyari daga zababbun mutane yardaddu a wurin Allah yashfa shi ma yana yin ceto kama karja da akhbar kamar yadda yazo a cikin hadisan annabi ba ma annabi ba zababbun mutane bayan Allah za su ceto a ranar alkiyama ba ma annabi ba to kuma wasu masu ceton alim masu ke korewa gaba da da haka mazala ce duk wanda ya kore ceto na ya kore ceto to ya kore wa kansa ceto shi ne ba zai samu ceton ba amma duk wanda ya tabbatar da ceton annabi to zai samu ceton annabi wanda ko ya kore shi to baya daga cikin ma'abota ceton wanda za a ceta ɗin wa fi shari'a a cikin sharhin wannan baiti malam yace kal anbiya kama annabawa za su yi ceto wal mursalina manzanni za su yi ceto wal malaika malaiku za su yi ceto wa shuhada'i shahidai za su yi ceto wal awliya'i waliyai za su yi ceto wa salihina mutanen kirki ma za su yi ceto wa fil khabar ya zo a cikin hadisi manzo Allah ta akhsiru min al ahwal ku yawaita kan uwa na Allah fa inna li kulli wahidin minhum shafa'atan yawm al qiyamah kan uwa na Allah ana ba su ceto a ranar kiyama kaga ba ma annabawa kenan وفي الخبر هذا أثناء حديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دعك أقره من ذا الله قال من ذا الله ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم والله أقول مثلا أن ذلك الجنة saboda ceton wani da aka mutum wani da aka ba shi cece su zai cece mutane mafi yawan bani tamimi akwai wanda Allah zai ba shi ceton ya cece mutane mafi yawan bani tamimi kamar misali yanzu ne misali da abin da zamu gani akwai mutum sai a ce da za a ba shi shekun mutane wanda ya fi sun fi hausawa yawa misali kenan tunda ba mu san ba ni da ni ba ko misali yanzu abin da muka sani misali da abin da muka sani akwai wanda Allah zai bayi shi zai ce shi mutane fiye da adadin wanda yake ba haushe ne ba haushe ko aina da yawa ko to to wani kenan ma ba ba annabi ba wa qila akatu fi hadha ar-rajuli a wannan mutum da manzo Allah ya ce da manzo Allah yake za a ba wani mutum ceton mafi yawa daga bukkan za a ba shi san fiye da bani tarin aka ce innahu usman bin affan usman bin affan shine za a ba shi ceton mutane wanda sun fi bani tarin yawa wa qila aka ce huwa huwayt al-qarni wa kuma suka ce a huwayt al-qarni ne unzur shuruh al-hadisi ka duba sharhin wannan hadisi na manzo Allah وفي الخبر أيضا يضع في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل za a ce da wani mutum a ranar alkiyama ya fulani ya kai wani um ka tashi fashfa aka yi ceto fai ƙumu sai ya tashi fai shfa liƙabilatihi sai ya yi ceto ga ƙabilarsa din ya ceto ƙabilarsa wani ahalin baiti ya ceci duk mutanen gidansa war rajuli wani kuma a'a mutum ɗaya zai ceta war rajulain wani mutum biyu zai ceta ala qadri amali gwargwadon dai darajarsa da aikinsa daga ko kowa ya da irin abin da zai wani wani kabilarsa wani mutum gidansa wani mutum ɗaya ma Allah zai iya bashi wani mutum biyu kowa dai ala qadri وفي الحديث هذا في حديث هذا عن رسول الله عن كربوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يصب يوم القيامة سهوبا لا عيسه صورنا القيامة ثم يمر أهل الجنة أكي أكيته كان الجنة لا يسوته فيمر الرجل على الرجل وني daga cikin yan aljanna zai zo ya wuce a cikin wannan sahun ga wani mutum ko ya kulu a cikin wayannan mutanen na cikin wannan sahun sai ce da wannan dan aljanna da zai wuce aljanna ya bulama a wani amma tazkur baka tuna yawma istasqaita ra wata ran da ka taba cewa kana son ruwa ba ba a tsaye tuka shurbatan sai na baka ka sha ka tuna wata ran a wuri kaza a karo sha ga abu ko ka zo Lagos ko ka zo Agege ko kana Kano a zawiya kaza ko a gidan wani kaza kana neman ruwan sha sai da na makama ta garga eh na tuna ko da bayani haka ba aini sai su zo bai shi lahu sai wannan sai shi sai ويمر الرجل ونكما زي وتي على الرجل غواني او wannan fahun da aka yi fa yaqulu sai ce ya fulani ya wani amma tazkuru kin ka manta yoma nawaltu ka dahuran wata ran zaka alwala ni na tsako buta na kama kai alaji a wuri kaza wuri kaza a eh na tuna koran dai kai sai ce fa yi shawo da ce zo na ce ce ka zo sai zo mata sai ce waye murru rajulu wani kuma zai wuce على الرجل جوانا أتكون وأنه سوف يقول سيتي يا فلان يا واني آه ما تذكر يوم بعثتني لهذا كذا شن كاتنا لو قتل كذولي كذا ميكا ايكا سوى مر كذا وتبقى تنكو كربو مر كذا أولي قالت آه إيه للي ناتنا قوا أي ميني كاين هيك دوزو ناتي سيكا بكيما دو أذن كو ف وكذا فذهبت سنجي من نبي أمك وأنا بقاتا sai shi ba'ula shi ma sai shi ce shi sadaka ceto gaskiya ne ana ceto ranar kiyama wani ne abu an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo ga abdullah dan mas'ud Allah ya dace bi qaulihi ta'ala inda Allah ya ga liyo fihim ujurahum wa yaziduhum min fadli yace ash-shafa'atu kenan zai cika musu ladan su zai kara musu kuma daga falaga falalar da zai kara musu kenan ash-shafa'atu zai ba wasu bayan su ceto liman aujiba lahu min an-nasi ga wanda wuta ta wajaba gare shi ce Allah ya baka cetonsa fi man sana'a ilaihi ma'rufa ga wani wanda ya taba aikata yin taba yi maka wani abu mai kyau alkhairi ya dada da maka a nan duniya ya cancanci ya shiga wuta sai ga Allah ya baka cetonsa hadhihi al-akhbaru ma ne daga goyen nan hadisi ne manzo Allah kulluha duka gaba kida musrihatun suna bayyana wa bisu budu shabaab da tuwa lalle ke ko ta mutacce ne dan aka yare gaba ban mutane fi man sana'a ilaihi ma'rufa za su ce duk wanda ya mutu ya ce ya kyauta ومما صرح به من أخبار صرح به صرح به من الأخبار بثبوت الشفاعة من الأخبار بسبب القربة ما في الخبر إنها لقى أبن دعك بينا لقى حديث أتكن حديثي شيوا tabbatar ceto daga zababbun mutane ga ma'abuta zumuncinsa mutum zai ceci dan wanda suke dan uwansa na zumunta abin da ya zo a cikin hadisi manzan Allah da manzan Allah ya ce annal hajja ka ga wanda ya ji aikin haji ya shifa'u za a ba shi ceto bi arba'ati bi arba'in atin min ahli baiti za a ba shi ceton mutum 400 daga cikin ahlin gidansa wa anna man qara alqur'ana wanda kuma ya haddace qur'ani fa tazharahu ya samma ya bayyana da ma'anarsa kuma wa ahalla halalahu ya halalta abinda alqur'ani ya ce a halalta وحرم حرامه يبر ابن القران يجي حرام ne يشفعه الله شيما ما هذا القران الله bai bai ceto ji asharatin min ahli baiti mutum goma daga a gidansa Allah bai bai ceto sa kulluhum kuma fa wanda Allah bai bai shi ceton nasu dukkan su waje waje badalawum nar sun yi wani aiki wanda ya wajaba su ga wuta amma irin wannan mahaddaci din Allah bai bai ceton mutum goma daga cikin gidansa ila gairi zalika sai zuwa ganin wannan dai daga hadisai وإذا كان الحج فشيء من شيء إذا الحج هذا ما يشفع به في توب مثل ما ذكر في كلام أبن دمك أمدا إن متن تريه وسود كما كان عندنا بسبب القربة سبب دليل زمنتي فلا يستغرب بلا أجب أصلا مغنر an yashfa an yashfa an yashfa man atahu Allah ma'ana ma'al hajji ad-darajat al-ula wato wanda Allah ya bashi daraja tare da alhaji ya bashi daraja madaukakiya bil ma'rifati da sanin Allah bihi wal ghayatul quswa bil ilmi ko kuma wanda ya kai matuƙa a cikin ilimi ba wal amali da aiki karamatan lahum ba wanda zai ce wannan abu ai bako ne dan me za wa za a haka in dai har wanda ya aikin haji za a bashi wannan wanda ya haddace Qur'ani ya aiki da shi za a bashi wannan to ina kuma da wanda Allah ya kai martaba ta sanin Allah ya kai tsoro ruwa akan sanin Allah ya kai tsoro ruwa akan ilimi ya kai tsoro ruwa akan aiki da ilimi wannan ai ba wani abu bane kuma yana shafa'ata ita ce to shi ce to min hanku hiya inda yake wa in kana sabidatun naqlan ko da gashi ta tabbata a hadisai da alqur'ani fa hiya aidan jaizatun aqlan ai a hankali ma ai abu ne wanda yake halal لأن من الجائز كفران غير الكفر dan yazo an ce Allah na gafarta duk wani abu wanda ba kafirci ba in jaizun kufran غير الكفر fala nukaffir mu'minan bil wizri haka da jawar dare ne halal ne Allah ya gafarta dukkan zunubai da aka da kai in dai ba shirka ba da haka mala yace fala nukaffir mu'minan bil wuzri karka ga wani bawan Allah yana yin laifuka kace masa kafiri yana zina kace mai kafiri yana luwadi kace mai kafiri yana tata kace mai kafiri yana dukkan sauran kaba'irori fala nukaffir mu'minan bil wuzri kan mu kafirta wani mu'mini dan wai wani zunubi da yake yi baka san iyaya karshensa ba karshensa yana zuwa karshe wal ajibatu lil muttaqin ya tuba Allah ya gafarta masa baka san ba sadaka azunubi karka kuskura ga mutum na yin zunubi kace musu kafiri in ja'izun ghufran ghayrul kufri fala nukaffir mu'minan bil wuzri to ina wanda yake salatul fati ina wanda yake la ilaha illallah ina wanda yake wazifa ina wanda yake karatun alqur'ani ina wanda yake bin iyayensa ina wanda yake kaza yake kaza yake kaza a ce kuma shi da kafiri wanda yake kafan Allah ma an ce ba a ce masa kafiri to bare wanda shi ba ya da komai sai waɗannan ayyuka alkhairai da muka faɗa kuma a ce masa kafiri to in dai wannan shine kafiri to ba mu kusan musulmi ba waye musulmi ba إن الله لا يغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا الله ينا غفر الذنوب جميعا وقوله لكم فدن الله لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء da abin da kai inda ba shirka bane Allah zai iya gafarta maka sadakakka kafarta mutum da da wani zunubi da ke wannan shine mazhabu ahli sunna walau li jami'i kafatul muslimin ko da ga dukkan musulmi ne ma wa huwa mazhabul ash'ariyya wannan shine mazhabata ash'ariyyawa malaman tauhidi min anna takhallufa al-wa'idi cewa jinkirin azaba la yu'addu naqsan ba a kirga shi a cikin wata waya ne bal huwa min tamamil karami a yana daga cikin cikakken karamci ma'ana Allah ya ce wanda ya sha giya ga abin da zai mai to idan Allah ya ki mai abin ai ba za a ce Allah ya wannan Allah ya tawaya ba ai karamci ne ka kama mutum da laifi ka yabe masa ka ganki ya tabbata ya yi laifin ya sani ka sani ya gani ka gani ka rabu da shi karamci ne kai ba ba za ta yi aika ya laifi ba to bari kuma Allah shi ne akramul akramina shi yake umartar mu idan mutum ya yi mana mu ya fi masa to kaga shi ya fi tantanta kenan in mun kayi laifi ka tuba ya fi maka tunda shi ke umartar mu da cewa mu ya fi wanda ya fata mana so da wannan ba tawaya bane a mazhabul ash'ariyya dan ka Allah yayi wa'idi cewa sai yayi kaza ga wanda yayi to in bai yi ba wannan ba na kafi bane ga Allah khilafan amma saqali lil maturidiyya su maturidiyya suka ce fi wuju fi qawlihim bi wujub tahqiq al wa'id wa dole in Allah ya ce wanda ya shagiya sai ya mai kaza dole sai Allah ya mai kaza ai ba dole ga Allah ba dole ga Allah ah walau fi wahidin min kulli nau'in ko da wai mutum daya a dauka daga mashaya giya tunda dai Allah ya ce sai yayi wa mai shan giya kaza to wai ko da daga mutum ko mutum daya ne a dauka Allah dai ya zartar da wannan alƙawarin da yi wai dole ne a ba ba ba dole ga Allah wa qannat al muhaqqiquna ma sakan kan cewa sun bayyana ala anna madhabahum hadha mazhabin maturidiya wannan marjuhun an yi mai da shi warraju zance mai rinjaye malil ash'ariyyati shine abinda ash'ariyawa suka fara din nan wato karamci ne da Allah in bai cika wannan wahidin da ba radiyallahu anhu Allah ya garzu wallahu ta'ala alam wa ahkam Allah shine masani shine kuma mafi hukunci to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha فاتحة لصلاة الفاتح
ما أقول قول خاتم ما طبعنا في الحق حق هذه الأقوال فلتبته لنا بها بعض الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله